نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن شريعة الإسلام نظمت شؤون الحياة كلها فما من شأن من شؤون حياة الإنسان إلا وللشريعة فيه التعليمات الطيبة والتوجيهات القيمة لتحول المجتمع المسلم في كل ميادين حياته لأن يكون مجتمعا مرتبطا بدينه ومن ذلكم شأن الأسواق بيعا وشراء فإن شريعة الإسلام جاءت بالضوابط الشرعية والآداب المستحبة والتوجيهات النافعة لمن يأتوا الأسواق ومن يشتغلون فيها ومن مهنتهم البيع والشراء فيها لأن الأسواق من الأماكن البغيضة لله تعالى كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها الحديث أخرجه مسلم قال الإمام النووي رحمه, رحمه الله تعالى لأن الأسواق محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه وقد كان للعرب في الجاهلية أسواقا يتبايعون فيها روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان وكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزل قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرتدون الأسواق كسبا كسبا للرزق وطلبا للمعاش حتى عاب المشركون عليه ذلك بقولهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا إخوة الإيمان هذه توجيهات وآداب متعلقة بالسوق أقدمها بين أيديكم لتأخذوا بها وتراعوها عند الدخول والخروج من السوق أولا الإكثار, الإكثار عن ذكر الله تعالى فالأسواق مظنة الغفلة والاشتغال عن ذكر الكبير المتعال وقد أفنى الله على عباده المؤمنين بذلك في محكم تنزيله فقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وروى الترمذي وأحمد أن عمران أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنا ومحى عنه ألف ألف سيئا ورفأ له ألف ألف درجة وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إني كنت, لأخ... إني كنت لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويرد السلام علي رواه ابن أبي شيبة وكان ابن سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله تعالى فقال له رجل يا أبا بكر في هذه الساعة قال إنها ساعة غفلة ثانيا طلب الرزق الحلال من الآداب التي ينبغي عليك أن تحرص عليها أن تبتغي الرزق الحلال وأن تبتعد عما حرم الله من البيوع المحرمة ومن الربا وغير ذلك قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون واعلم بارك الله فيك أن رزقك مكتوب ولن تموت حتى تستكمل رزقك فلا يغرنك الشيطان فتطلبه بما حرم الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب الحديث أخرجه ابن ماجه وقال مالك وقال مالك ابن دينار عليه رحمة الله السوق مكثرة للمال مذهبة للدين ثالثا السماحة في البيع والشراء أمة الإسلام لقد دعاكم الإسلام إلى السماحة في البيع والشراء في الأخذ والأطاع وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بالسماحة بالرحمة عن جابر بن عبد الله العنساري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى الحديث أخرجه البخاري قال ابن بطال عليه رحمة الله فيه الحظ على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها فقد خرج الشيخان في صحيحيهما حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال الذي اشترى العقار للبائع خذ ذهبك أنا اشتريت, أنا اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب وقال الذي, وقال الذي باع له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال لهما ألكما ولد قال أحدهما نعم وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه فانصرفا رابعا الصدق وعدم الحلف ومن آداب البيع والشراء التي حثنا عليها إمام الأسفياء صلى الله عليه وسلم الصدق في القول وعدم الحلف وعدم الحلف في البيع عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما الحديث متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة وقال صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار إن التجار هم الفجار قيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأطمون الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وصحه الألباني خامسا الدخول أول السوق والخروج آخرها فاحذر أن تكون من المتكالبين على الدنيا الحريصين عليها فلا تكونن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإن ذلك شر عظيم فقد روى الإمام مسلم عن سلمان قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينسب رايته قال ابن الجوزي عليه رحمة الله إنما سماها بالمعركة لأنها المكان الذي ينتدب فيه الشيطان لمغالبة الناس واستدلالهم لمكان طمعهم في الأرباح وقال ميثم رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغدو الملك برايته مع أول من يغدو إلى المسجد فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله وإن الشيطان ليغدو برا... وإن الشيطان ليغدو برايته مع أول من يغدو إلى السوق قال ابن عبد البر وهذا موقوف صحيح السند نسأل الله تعالى أن يرزقنا الرزق الحلال وأن يبارك لنا فيه وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وانا ما سؤال بركة إن شاء الله تعالى خطبر متونا ساتي za mu tattauna ne game da ladduban kasuwa ma'ana akwai wasu ladduba da ya kamata duk mai shiga da fice a cikin kasuwa ya kiyaye su lalle mu sani cewa 'yan uwana masu albarka shari'ar musulunci ta tsara dukkanin wani sha'ani da wani al'amari da ke gudana a rayuwarmu gaba ɗaya babu abin da ta bari babu wani sha'ani daga cikin sha'anan ɗan adam na yau da kullum face sai ka samu shari'ar musulunci tana da hannu dumu-dumu a cikinsa kowane irin al'amari ne sawa'un na addininka ne ko kuma da duniyarka ne shari'a tana da tsare-tsare tana da dokoki tana da abubuwa da ta ajiye wanda ya kamata kowanne musulmi ya bi domin ya tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala lallai ne wannan mujtama namu wannan al'umma tamu al'umma ce da take ɗamfare take haɗe da addininta a dukkanin al'amuranta babu wani abu da mutum zai ce kaza akwai addini kaza babu addini a cikinsa babu wannan a cikin rayuwar musulmi duk rayuwar musulmi gaba ɗayanta addini ce daga haihuwarsa zuwa mutuwarsa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk rayuwarka gaba ɗayanta ta Allah ce yadda Allah yake so ka yi haka za ka yi abinda Allah maɗaukakin sarki baya so haka za ka bashi in dai ka yadda kai musulmi ka amsa sunan musulmi to wannan shine abin da yake tsari a kanka shi sa shari'ar musulunci ta ajiye mana wasu dokoki da ƙa'idodi waɗanda ya kamata mu kiyaye domin mu gabatar da al'amuranmu na kasuwanci a cikin nasara da kuma cikin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala lallai ne idan ka kalli al'ummarmu za ka ga kusan kashi casa'in ko fiye da haka galibinmu ‘yan kasuwa ne’ ko dai wanda yake da shago a kasuwa da zai je ya buɗe ya sayar da kaya ko kuma wanda yana shiga kasuwar ne don gabatar da wani aikin da zai samu abincin da zai ci a kasuwar ko kuma wanda zai tashi ya je kasuwar don ya sayayya dukkanin kuna zuwa kasuwanci ne idan ba ka zuwa kasuwa don ka buɗe shago na san kana shiga kasuwa don ka siyo kaya ka fito daga kasuwa to duk wanda ke ɗaya daga cikin wannan wannan huɗubar tamu ta shafe shi lallai akwai abin da ya kamata a ce ya saurara domin ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala a lami lafiya saboda kasuwa guri ne da yake mai haɗari kwarai da gaske guri ne ɗaya daga cikin gurare ne da Allah subhanahu wata'ala baya son sa kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda hadisin da Imam Muslim ya fitar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ahabbul biladi ila Allah mafiya soyuwar gurare a wajen Allah maɗaukakin sarki gurare da Allah subhanahu wata'ala ya fi so shine masajiduha masallatai guraren da ake taruwa a yi bauta wa Allah subhanahu wata'ala sannan sai annabi ya ƙara ya ce wa abgabul biladi ilallah mafiya ƙin inda Allah maɗaukakin sarki baya so baya ƙauna a wajen a cikin gurare gaba ɗaya su ne aswaquha kasuwanni a cikin duk faɗin ƙasa na daga cikin guraren da Allah maɗaukakin sarki baya so shine kasuwanni shine ɗaya daga cikin malamai imam nauyi Allah ya masa rahama yace li annaha mahallul ghish wal khida wal riba wal ayman al kadhiba wa ikhlaf al wa'd wal i'rad an dhikrillah wa ghairi dhalik yace abinda yasa ɗaya daga cikin dalilan da Allah subhanahu wataala baya kaunar kasuwa ka kalla da kyau dan uwana mai albarka za ka ga kasuwa mahallul ghish wajen algus ne ana yin algus a cikin kasuwa wal khida da yaudara da ha'inci war riba wajen ta'ammali da riba ne karba ko kuma bayarwa wal aymanil kadhiba da rantsarantsa na ƙarya kasuwa gurin aiwatar da wannan ne wa ikhlafil wa'adi da karya alƙawari wal'irabi an zikirillah da bijire wa ambatan Allah maɗaukakin sarki saboda an shagala ana ta hada-hadar kasuwanci da wasu waɗannan ma wanda malam bai ambata ba idan ka shiga kasuwa za ka same shi kowanne irin mutum za ka samu mutumin kirki da mutumin kawai kowanne irin mutum akwai a kasuwa to shi sa Allah subhanahu wataala baya son kasuwa tunda muna kaiwa da komowa a cikin kasuwa akwai wanda zaka ga mafiya yawancin awoyinsu na rayuwa suna share su ne a cikin kasuwa wani zai fita kasuwa tun karfe takwas ba zai dawo ba sai wata takwas din wani sai shida kaga alal kalla zai samu awa goma awa takwas a cikin kasuwa irin awoyin da idan ka bibiya baya yin su a gida to gurin da yake da mahimmanci a rayuwarka kake dadewa irin wannan lalle ya kamata ka karanci ka fahimci abin da Allah madaukakin sarki yake so kai a wajen nan domin ka haɗu da Allah subhanahu wata'ala lami lafiya yan uwa al'amarin kasuwa abu ne da yake da ɗaɗɗe tun a da can can tun kafin zuwan addinin musulunci akwai sanannun kasuwanni da suka kasance ana gabatar da su a garin makka akwai kasuwar ukaz akwai kasuwar da ake ce mata zil majaz akwai kasuwar da ake ce mata majanna wannan kasuwanni ne sanannu a lokacin jahiliya wanda akan je a baje kolin kaya da waƙoƙi irin na jahiliya a yi zambo a ci mutunci a koɗa wanda ake so a kuma sauke mutuncin wanda ake so a sauke mutuncinsa a shagiya a duk abin da za a yi a wajen kasuwanni ne da suka kasance suna ci tun kafin zuwan addinin musulunci yan uwana masu albarka bayan zuwan addinin musulunci abdullahi dan abbas allah kara masa yarda yake cewa larabawa idan sun je sun gabatar da aikin hajjin su sai suke kyamatar shiga irin waɗannan kasuwanni na jahiliya don su gabatar da al'amarin kasuwancin su me dalili saboda irin abin da ake gabatarwa a baya na jahiliya suna gani kamar abubuwa ne marasa kyau yanzu tun da addinin musulunci ya zo sa je su shiga cikin irin waɗancan kasuwannin ko da kasuwanci ya ce a ciki sai suke gani ba sa so suke gani kamar akwai laifi to sai aya ta sauka Allah subhanahu wata'ala ya ce babu laifi a gare ku da ku nemi falala daga Allah subhanahu wata'ala laysa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku bayan kun gama aikin hajjin ku kun gama sauke ibadan da za ku yi na aikin hajji to babu laifi ku je ku shiga kasuwanni ku nemi falala ta Allah madaukakin sarki ka siya ka siyar wannan babu laifi abin da aka hana dai shine irin waɗancan abubuwa da ake na shaye-shaye da zage-zage da habaiti da waƙoƙi wanda suke basu kamata ba su ne shari'a ta hana su amma babu laifi dan a shiga ai kasuwanci saboda kasuwanci da daddan abu ne yan uwana masu albarka haka nan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa biyayya wa Allah subhanahu wata'ala da shi da sahabbansa masu albarka suna kaiwa da komowa a cikin kasuwa wasu daga cikinsu suna shiga kasuwa su baza kaya su siyar wasu kuma suna shiga kasuwa don su sai abin da za su siya su fito manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shiga kasuwa ya siyayya bar ma har mushrikan maka aibata masa suke akan wannan suka ce wai ma mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadira suka ce wannan wannan irin manzo ne da zai rinka cin abinci yana kuma kaiwa da komowa ya tafi zuwa kasuwa dan ya je sai abin bukatar sa na rayuwa suka ce wannan irin manzo ne dan me ba a saukan masa da wani mala'ika ba wanda zai rinka ba da shaidar abin da yake faɗa cewa eh gaske ne shine fa yakuna ma'ahu nadira ya kasance tare da shi a matsayin mai gargadi idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah ya aiko wanda abu kaza sai mala'ika ya ce da gaske ne haka ne Allah ya aiko shi dan me ba ai haka ba ma'ana suna zargin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wai dan me yake shiga kasuwa to kun ga ashe shiga kasuwa sanannen abu ne daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa daga cikin su yan kasuwa ne yan uwana masu albarka irin su Abdurrahman dan Auf Allah ya kara masa yarda irin su babban sahabi aminin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu dan kasuwa ne mai sai da gwanjo a kasuwa gwanjo yake ɗauka Allah ya ƙara masa yarda ya je shiga cikin kasuwa ya kasa shi ma ya siyar ya samu abin da zai rufa kansa asiri sai na Umar dan Khattabi Allah ya ƙara masa yarda ba ya suke shi da wani makocinsa na wajen zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a jiyo karatu idan sayyidina umar ya tafi kasuwa yau wannan makocin sai ya zo wajen annabi sai ya ji karatu idan sayyidina umar ya dawo sai zo na sai ce ga abin da annabi ya karanta mana da kaza da kaza da kaza da kaza gobe kuma sai sai na umar ya taho makaranta shi wannan makwacin kuma sai ya tafi kasuwa haka suke yan uwana masu albarka saboda mahimmancin kasuwa kun ga tun wancan lokaci akwai kasuwanci ana kuma gabatar da shi yan uwana masu albarka saboda waɗannan dalilai da wasunsu naga lallai ya kamata mu ɗan faɗi wasu daga cikin ladaba da fuskantarwa da kowanne mutumin da yake ta'ammali a kasuwa sawa'un siye ka je yi ko kuma siya ka je yi ko kuma siyarwa ka je yi ya kamata a ce mun kiyaye su yan uwa ga abubuwan kamar haka abu na farko lalle ne duk wanda yake ta'ammali da shiga kasuwa sawa'un siyayya ka je yi ko kuma kai ne mai siyarwar kada ka manta da ambatan Allah madaukakin sarki al-iktsar an zikrillahi ta'ala yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala saboda ka kalli kasuwa da kyau guri ne na gafala guri ne na shagala guri ne na rafkana guri ne na daga murya guri ne na hayaniya guri ne na ce in ce na kace na ce da yawa a wajen saboda ka galibi ana ana mantawa da ambatan Allah a cikin kasuwa to shi sa sai kaga hatta Allah subhanahu wata'ala ya yabi bayin da kasuwanci baya shigaltar da su daga ambatan Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya yabe su yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wasu irin mazaje ne na musamman da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su Allah ce la tulhihim tijaratun waɗanda kasuwanci wala bai'un ko siye da siyarwa ba sa shagaltar da su an zikirin lahi daga ambatan Allah maɗaukakin sarki ba sa mantawa da wannan suna ciniki suna istighfari suna miƙa kaya suna salatin annabi ana miƙo musu suna tasbihi sun ci riba biyu sun zo sun siya sun sayar kuma sun samu ribar samun ladan ambatan Allah maɗaukakin sarki saboda kasuwa kamar yadda na gaya muku wuri ne da yake mafi sharrin gurare duk wani bala'i da masifa da ka sani akwai shi a cikin kasuwa to kai mai da kasuwar taka mai alkhairi ta hanyar ambatan Allah maɗaukakin sarki shi sa daga cikin siffar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan abu dan as da yake wassafawa a cikin attaura daga cikin siffar annabi da ta zo daga cikin attaura shine ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli سميتك المتوكل ليس فظا ولا غليظا ولا سخابا في الأسواق wannan shine siffar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ta zo a cikin attaura ya kai wannan annabi hakika na aiko ka mai gargadi mai bishara Allah madaukakin sarki haka ya aiko annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa hirzan lil ummiyina sannan kariya ne kai ga gama garin mutane da mutane gaba daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ce a anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma manzona ne samaitukal mutawakkil na ambace ka da suna mai dogaro ga Allah subhanahu wataala shine al mutawakkil sai ce laisa fazzan ba mai kaushin hali bane wala ghalizan ba kuma mai kakkausar mu'amala bane wala sahaban bil aswaqi ba mai hayaniya bane da daga murya da ihu a cikin kasuwa siffa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwana mai albarka ihu da hayaniya a cikin kasuwa wannan ba burgewa bane a matsayinka na musulmi kana da wanda kake kallo ka ɗauki rayuwarsa a matsayin ita ce rayuwarka shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya yi ba daidai bane saboda haka maimakon ihu da ɗaga murya rinka ambatan Allah mai da zikiri shine abin da zaka rinka yi shi sa ya tabbata a cikin hadisin da sayyidina Umar dan khattabi Allah ƙara masa yarda ya rawaito ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce duk wanda zai shiga kasuwa kafin ya shiga kasuwar sai karanta wannan addu'ar sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace abu na farko za a rubuta masa lada alfa alf shine miliyan ɗaya za a kankare masa zunubi miliyan ɗaya za a daga darajar sau miliyan ɗaya wannan hadisi yan uwana masu albarka hadisi ne da imam turmuzi imam ahmad ta karanto shi daga umar dan khattabi malam nasir albani a cikin silsilatul ahadisu sahiha nasa ya kai ya kawo matuka wajen tabbatar da ƙarfin wannan hadisi tare da cewa wasu malamai suna gani bai inganta ba amma mala albani ya kai matuƙa wajen ƙoƙarin inganta wannan hadisi ya ce ya inganta idan aka kalli hanyoyin da ya zo ta gari shi dan uwana mai albarka kalli wannan romo kalli wannan romo duk lokacin a matsayinka na ɗan kasuwa za ka shiga kasuwa lokacin da kake dab da shiga kasuwa kana tafiya ka ba sai ka tsaya ba karanta wannan addu'a ka shiga ko iya wannan ka je kaɗai ka fito baka ciniki ba wallahi ka ci riba shi sa abdullahi dan umar allah ƙara masa yarda ya kasance yakan ɗauki ƙafa ya tafi kasuwa bai je dan ya siyayya ba bai je kuma dan ya siyar ba ya shiga ne kawai dan ya rinka bin loko loko saƙo saƙo na kasuwa duk inda ya je wucewa sai ya ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah suna amsa masa suna amsa masa idan ya gama kawai sai ya biyo ta wata kofa kawai sai ya tafi gida shi ya gama cin kasuwarsa ambatan Allah aka tambaye shi aka ce ya Abdullahi dan Umar kai ba siyar ba siya ka je ba ba siyarwa ka je ba me kai ka kasuwa ka je ka fito sai ce na je ne kawai dan ne sallama a amsa min sallama ta an tashi in fito Allah ya kara masa yarda haka nan ɗaya daga cikin magabata Muhammad ibn Sirin Allah ya masa rahama ya kasance na shiga kasuwa da tsakiyar rana idan ya shiga ba sai ya ta kai shi ba zai rinka kabarbari ne yana tasbihi yana ambatan Allah subhanahu wata'ala wata rana wani mutum ya ganshi ya ce ya aba bakrin shine alkunyarsa ya ce ya na ganka a kasuwa da rana haka kana ambatan Allah sai ya ce a ina yi ne saboda lokacin gafala ne kowa ya gafala ana ta miƙo min wancan ba na abu kaza in ba kuɗinka karɓi ina sauri kowa a gafale yake kowa ya manta da Allah maɗaukin sarki a lokacin shine na shigo ina tuna musu ina ambatan Allah dan su ma su ji su rinƙa yi yan uwana masu albarka lallai ambatan Allah na ɗaya daga cikin manyan abin da ya kamata yan uwan su kiyaye kana kasuwanci kana ambatan Allah ka ci riba biyu kamar yadda na faɗa a bayan yan uwana masu albarka ko da baka sai da komai ba ka ambata Allah ka dawo gida ka ci riba insha Allah ta'ala abu na biyu shine lallai duk mutumin da ya shiga kasuwa ya yi ƙoƙari ya nemi arzikin halal ya kasance ya yi ta'ammali da abin da yake na halal ya sayar da abin da yake na halal ya karɓa abin da yake na halal kada ya ƙoƙarin sayar da abin da yake na haramun duk abin da mutum ya sayar wanda yake na haramun to lallai kasuwancinsa bai riba ba tur da kasuwanci irin wannan ya faɗa kasuwancinsa duk yawan abin da ya samu duk abin da kaji an ce shari'a ta hana ta'ammali da shi ta hana sai da shi dan uwana kada ka sai da shi ba kasuwanci bane wallahi mutumin da yake sai da kayan maye wannan kofan fan taba sama ya samu na kuɗi wallahi wannan abin da wannan abin da ya samu haramun ne da shi da babu daɗe ne mutumin da duk yake sai da abin da ba daidai ba wannan haramun ne yi kokari ka tsaya akan abin da Allah madaukakin sarki halatta maka Allah subhanahu wataala ya ce qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith ta ya za a yi ma ka haɗa ka gwada tsakanin halal da haramun shine at-tayyib halal kenan mai daɗi kyakkyawa wal khabith shine haramun kenan mummuna mara kyau Allah madaukakin sarki ce ta ya za a yi ka haɗa su walau a'jabaka kasratul khabith ko da yawan haramun din nan ya burge ka ko da kaga kuɗi suna zuwa akai akai Allah ya maka talala ne ya buɗe maka kofa shigo shigo ba zurfi ne yi kokari ka bar wannan abin da kake yi Allah madaukakin sarki zai sa maka albarka Allah ya ce fattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ya ulil albabi ya kuma abuta hankali la'allakum tuflihuna hakan zai sa ku kasance daga cikin masu rabauta lalle ka sani ya kai dan uwana mai albarka duk abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta maka na arziki zaka same shi ba za ka numfashinka na ƙarshe ba zai fita daga jikinka ba wallahi sai ka samu wannan abin da Allah ya kaddara maka duk abin da Allah ya kaddara za ka same shi yi ƙoƙari ka bi ta hanyar halak za ka same shi ba za ka mutu a duniyar nan ba sai ka gama samunsa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana a cikin hadisin abi umama yace inna ruhal qudusi haƙiƙa ruhi mai tsarki shine mala'ika jibrilu nafasa fi ru'i yayi busa a cikin raina ya gaya min ya min wahayi cewa annahu lan tamuta nafsun babu wata rai da za ta mutu hatta tastakmila rizqaha har sai ta kammala arzikinta cib da cib duk abin da Allah ya rubuta zaka ci sai kaga mutum ya shiga baɗi zaka bi duniyar dan uwana mai albarka babu abin da zai ragowa a ce arzikin wane ne da aka rubuta masa zai ci bai ci ba babu wannan a cikin kundin Allah madaukakin sarki duk abin da ka sani zaka ne sai ka cinye shi saboda ka sai annabi mana ta nasiha mai tsada sai ya ce fattaqullaha mu kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ajmilu fi talbi ka kyautata a cikin neman ka ka nemi halak so da duk mutumin da ya shiga kasuwa ya yi kokari ya nemi halak babban malami maliku dan dinar Allah ya masa rahama yake cewa as-suqu maktaratul lil mal lallai kasuwa guri ne da ake tara dukiya a wajen guri ne da ake samun kuɗi a wajen yace amma mazhabatul lid tana tafiyar da addini ga mutumin da bai tsaya nemi halak ba za ka samu kuɗi amma addininka zai tafi ba ya ce ina amfanin baɗi babu rai ba shi da amfani abu na uku yan uwana masu albarka as-samahatu fil bai'i wa shira sauki a cikin saye da siyarwa a matsayinka na ɗan kasuwa mai siya ko mai siyarwa lallai ne ka zamto mai sauƙaƙawa ga abokin cinikayyarka kai mai siye ka zamto mai sauƙi wajen abin da za ka siya kada ka takure wanda za ka siya a wajensa duk abin da ya kamata ya ci na riba ka ce sai ka takure ya siyan maka da sauki kai ma mai siyarwa kada ka takure abokin cinikayyarka wanda zaka siyarwa ka ce sai ka ci riba mai faɗi ka takura ka matsa kada ku yi haka shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi addu'a ga bangarori guda biyu kun san ko addu'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da take annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce rahimallahu rajulan Allah ya ji kan mutumin da samhan idza ba'a mai sauki ne lokacin da zai siyar wa samhan idza ishtara lokacin da zai siya mai sauki ne wa samhan idza iqtaba mai sauki ne lokacin da zai da yaje nema a biya shi bashi kana bin wani bashi a kasuwa ya karbi kayanka to lokacin da ka je karɓar bashi ba hanyar da ta kamata wajen karɓar bashinka ba tare da ka ci masa mutunci ba ba tare da ka takura masa ba ba tare da ka matsa masa ba bi shi ta lallabi ta a hankali har kuɗinka su fito wannan lada za ka samu a wajen Allah maɗaukakin sarki yan uwana masu albarka ɗaya daga cikin wanda suka gabata al'ummomin da suka wuce manzon Allah ya bamu labarinsa sallallahu alaihi wa sallam shi ba shi da wani aiki na alkhairi yan uwa kwata kwata a rayuwarsa sai dai dan kasuwa ne mai kuɗi yana da yara da suke zuwa su kai kuɗi su kai kaya su je su karɓo kuɗi wasiyar da yake musu yan uwa shine idan ka je karɓar kuɗi a wajen mutum idan ka sabu yana da shi ka karɓo idan ba shi da shi ka fahimci yana cikin kunci to ka ɗaga masa ƙafa ka ce rana kaza zan dawo in karɓa idan ka fahimci ba shi da shi ma gaba ɗaya ka ce na yafi masa gaba ɗaya yan uwa shine abin da yake ba shi da aikin alkhairi fa sai wannan ya mutu Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan afuwar da kake ni na fi cancanta ne maka ita ka je na yafi maka abin da kake Allah ya bashi aljanna saboda wannan ƴan uwana masu albarka sauki a cikin siye da siyarwa abinda ake so duk ɗan kasuwan mu su koya kenan kada ka ce lokacin da kake kasuwanci idan abu kaza ka so shi naira goma lallai sai ka ce naira talatin a kansa duk riba sai ka ƙure ta masu siye da siyarwa ka takura musu ka matse su mutane suna cikin wani hali duk lokacin da ɗan kasuwa ya fahimci saƙon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi ya huta zai ji daɗi ka sauƙaƙa wa mutane mutane su soka su kare ka su maka addu'a sannan mai duka kuma ya baka lada mai duka ya baka lada subhanahu wa ta'ala me yafi wannan daɗi amma kalla abin da da yawa daga cikin 'yan kasuwar mu suke yi duk lokacin da aka tashi bayani akan tsadar rayuwa sai a zagi shugabanni a tsine shugabanni albarka gaskiya ne shugabanni suna da tsoka suna da kaso mai tsoka wajen jefa al'umma a cikin bala'i amma 'yan kasuwar mu fa kowa ya tambayi kansa ina waɗanda suke zuwa su ɓoye kaya shekara biyu a cikin to sai kaya ya tashin goron zabi kai ya wuce goron zabi sai ya yi tashin goron jimina sannan sai su fito da shi sai kaya ya yi mugun tashi ya ninka kudinsa sau goma sannan sai su fito da shi su rinka sayo da mutane yadda suka ga dama akwai 'yan kasuwan da sun fi kowa ƙarfi a kasuwa su suke zuwa su sa kuɗin da suka ga dama idan ka sa kuɗi idan ka sa kuɗi wanda ba irin nasa ba kayanka ba zai shiga ba ka je ka so kayanka dan karama dan kasuwa ne kana da jarin miliyan goma yana da jarin shi kuma biliyan goma ka je ka siyo kaya ka kana sayarwa akan naira dubu biyu biyu ya zo ya sa shi akan naira dubu ɗaya da ɗari takwas waje sai naka duk irin wannan zalunci ne da 'yan kasuwan mu suke yi lokacin sayyidina Umar sai da hana irin wannan sahabi Hatib ibn Abi Balta yana sai da zabib busasshen inibi a kan farashin da ba shi ‘yan kasuwa suke sayarwa ba labari ya je wa sayar da umar sayar da umar ya kira shi ce ko dai ka sayar da shi a yadda sauran ‘yan kasuwa suke sayar da shi ko kuma ka bar kasuwan mu in ji sayar da umar ya ce ba a haka to wannan ɗaya daga cikin ɗabi'ar ‘yan kasuwan mu ne babu sauki a ciki ‘yan uwa ga wata isa da manzon Allah ya ba mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi don ka fahimci sauki a wajen magabata na kasuwanci wani mutum ne sai wa da wani mutum fili shi wanda ya sai filin ya zo ana aiki kawai sai ya ga wata jaka cike da zinari a ciki ya sai filin ya biya kuɗi yanzu filin ya zama nawa nasa sai ya samu dinari cike da kuɗi a ciki saboda ka sai ɗau jakan nan sai je ya yi ta neman wanda ya sai masa da kayan sai da ya nemo shi ya ce karɓi kuɗinka ni fili na siya ban sai dinari ba ɗan uwa ku kalla sai fili na siya ban sai dinari ba shi ba wanda aka sai wanda ya sai da ƙasar asali sai ce a'a ni kuma da na tashi sayan maka ai na sayan maka da ƙasa ne da duk abin da ke cikin ta saboda haka naka ne shi ya ƙi karɓa shi ma ya ƙi karɓa ya uwa sai da suka je wajen wani zai musu hukunci sai ya tambaye su ya ce da Allah bari in tambaye ku tunda sulhu ake so kuna da 'ya'ya sai na farko ya ce ina da ɗa namiji na biyun ya ce ina da 'ya mace ya ce to ku aurar da su sai ku ciyar da dinaran a wajen biki a wajen sadakinsu da abin da za ku siya musu kuma abin da aka kina manzon Allah ya bamu labari yan uwa sallallahu alaihi wasallam sauki wajen siyarwa Allah ya ji kan dan kasuwa mai sauki wajen saye mai sauki wajen siyarwa abu na hudu yan uwa na masu albarka shine gaskiya a cikin kasuwanci da rashin rantsuwa lokacin da mutum yake kasuwanci duk lokacin da kake kasuwanci lallai yi kokari ka kasance kana da gaskiya babu abin da yake jagorantar nasara a cikin kasuwanci dan uwana mai albarka kamar gaskiya sannan yi kokari ka daina yawan rantsa-rantse a cikin kasuwancinka lallai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa a cikin hadisin hakim ibn hizab yace albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa masu saye da sayarwa mutum biyu da suke kasuwanci tsakaninsu to kowanne yana da zaɓi in dai suna nan a lokacin da suke kasuwancin malam ya tafarraka matuƙar ba rabu ba kai da ka sai kayan za ka iya cewa na fasa a bani kuɗina kai da aka sayarwa kai da mai sayarwa za ka iya cewa na fasa bani kayana in dai kuna nan a majalisin cinikin to kowa yana da zaɓi akan kayansa ko akan kuɗinsa amma da zarar an rabu wannan ya tafi wannan ya tafi to ba wanda yake da zaɓi kuma ciniki ya riga ya faɗa to sai annabi ya ba da wata ka'ida sallallahu alaihi wasallam sai ce wa in sadaka wa bayyana su bi idan suka yi gaskiya suka yi bayani a cikin abin da yake na hajar to Allah maɗaukakin sarki zai musu albarka a cikin kasuwancinsu kai mai siye ka yi gaskiya kada ka yi algush kada ka yi ha'inci kada ka ɗauko abin da yake mara kyau ka sashi a ƙasa ka ɗauki mai kyau ka sashi a sama sai mutum ya je ya gani wannan baka yi gaskiya ba ba za ka ga albarka a cikin kasuwanci ba za ka ga albarka a cikin kasuwanci ba da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani abin da ka sani na algus kada ka yi shi annabi ya ce amma idan suka yi ƙarya suka ɓoye aibin abin da yake na cikin hajojin nasu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai a zare albarka da take cikin kasuwancin nasu muhiqat barakatu bai'ihi ma inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zare albarkar da take cikin kasuwancin nasu lalle ne yan uwana masu albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim yace rantsuwa da kake ganin ta a cikin kasuwanci manfaqatul lisla tana saurin sai da kaya in zaka yi mutum rantsuwa na rantse da Allah kaza da kaza na siye shi billahi allazi kaza na siye shi to mutum zai yadda da kai ya siya amma annabi ya ce ka san matsalar kuma shine tana zare albarkar duk abin da zaka samu a ciki tana zare duk albarkar abin da ya kamata ka samu na kasuwancin naka za ta zare shi shi sa ka gaya mutum gaskiya dan uwana mai albarka in zai siya ya siya an ba zai siya ba ya tafi Allah zai kawo maka wanda zai siya kai gaskiya dan uwana mai albarka na da ɗaya daga cikin mutane guda uku wanda Allah madaukakin sarki ba zai magana da su ba ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba azaba mai raɗi ta tabbata a gare su daga ciki akwai mai sai da kayansa da rantsuwar ƙarya sai ya yi rantsuwa sannan zai sai da kayansa yana cikinsu Allah kiyaye mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana ya shiga kasuwa ya ce da su inna tujjara hum fujjar lallai haƙiƙa yan kasuwa fajirai ne sai sa bai hankalin sai ya tashi suka ce ya rasulullahi ba Allah madaukakin sarki halatta kasuwanci ba annabi ya ce kwarai da gaske to amma daga cikin 'yan kasuwa akwai waɗanda idan sun yi magana ƙarya suke yi sannan duk lokacin da suka yi rantsuwa za su saba wa Allah akan wannan rantsuwar tasu wannan shi ya maida da yawa daga cikin 'yan kasuwa suka zama fajirai sai wanda ya ɗauki kasuwanci da haƙƙinsa ya ba Allah maɗaukakin sarki a cikinsa bai rantsa rantsan ƙarya ba dan uwana masu albarka abu na ƙarshe shine lallai ga ɗan kasuwa ya kamata a kiyaye musamman mutanen da suke gabatar da kasuwancin su shiga kasuwa da wurwuri ya kasance kai ne na farkon shiga kasuwa wannan ba daidai bane kai ne na farko kana nan kana jiran masu gadi su bude da an bude ka fada to kun shiga tare da shaidanu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan yace kada ka fara a cikin hadisin salman yake cewa kada kada ka kasance idan zaka iya farkon wanda zai fara shiga kasuwa kada kuma ka kasance na ƙarshen wanda zai fito daga kasuwa yace saboda kasuwa da kake gani fage ne na shaidani da yake kafa tutarsa a wajen fage ne na shaidan da yake kafa tutarsa a wajen saboda haka duk wani abin da ka sani na sharri shaidan yana amfani da kasuwa wajen ya gudanar da shi wajen ya saka ka gallaza wa ƴan uwanka wajen ya saka ka daga farashi ta yadda kowa ba zai iya ba ta yadda zai saka ka yi ha'inci ko ka yi cuta ko ka duk abin da yake ba daidai ba duk wannan ɗabi'a ce da shaidan zai iya sa mutum yayi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma'arakatu shaidan fage ne na shaidani ɗaya daga cikin sahabbai mai suna maisam yake cewa duk lokacin da mutum ya yi didduku ya taho masallaci to akwai mala'ika da yana nan a bakin masallaci yana jiransa da tuta sau da da ya zo tutar farko shi za a ba wanda ya riga kowa shiga masallaci ba zai gushe ba da wannan tutar har sai ya gama abin da yake ya tafi gida da ita shi ya ɗau tuta a ranar shi kuma shaɗan yana can bakin kasuwa wanda ya riga kowa shiga kasuwa shi kuma shaɗan zai ba shi wannan tutar shi ma zai ci gaba da kaiwa da kowa da tutar shaidan har sai ya gama abin da ke koma gida da tutar shaidan Allah kiyaye mu amma yan uwa mu fahimta wannan baya kora addu'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yayi yace Allahumma barik fi ummati fi bukuriha Allah kai wa al'ummata albarka a cikin dukudukun su lalle ana so idan mutum zai abi ya rinka yin sammako da dukuduku amma shiga kasuwa da wuri shine wannan abin da annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki mana albarka a cikin kasuwancinmu Allah ya mana albarka a cikin sana'o'inmu Allah ya mana albarka a cikin aikace-aikacenmu Allah madaukakin sarki ya sa mu guje duk abin da yake na haramun ne a bangaren kasuwanci da haramun Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله الله أكبر